بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله زام الدورة أكن درسمنا لتفسير القرآن من جرمان karatunmu na baya mun kwana ƙarshen suratul buruj abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa kuskurenmu Allah ya yafe mana ya nuna mana daidai yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul tariq suratul tariq sura ce makiya yana daga cikin darussan da suratu tariq take karantaswa shine bayyanar da ƙarfin ikon Allah Allah isasshe ne shine mai iko akan komai shine mai yin yadda ya ga dama kuma duk abin da Allah zai aiwatar akwai hikimomi a cikin wannan zartarwarsa sannan suratul tariq ta yi magana a kan alƙur'ani alƙur'ani shi ne gaskiya na ƙarshe babu wani abu kamar alƙur'ani duk abin da alƙur'ani ya zo da shi gaskiya ne gaskiyar da ba kokonto a kai Allah ya yi bayani game da waɗanda suke kaidi suke makirci game da alkur'ani kira zuwa ga Allah shiriya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita Allah ya ce to yadda suke shirya kaidi to Allah na musu martanin abinda suke shiryawa wanda shi zai zama halakar su duniya da lahira duk abu in gaskiya ne duk abu in gaskiya ne karka yadda kai fada da shi domin ba za ka iya ba karka yi fada da shi ba za ka iya ba ba a taba wadda ya yi fada da gaskiya kuma ya yi galaba ba ba a taba wadda ya yi fada da gaskiya kuma ya yi galaba ba gaskiya a koyaushe gaskiya ce shirya a koyaushe shirya ne sai dai ƙarya ta zo ta ta da ƙura amma dai ba za ta kai labari ba Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da shi to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib إن كل نفس لما عليها حافظ Allah madaukakin sarki yace was sama'i wat tariqa Allah yace ina rantsuwa da sama Allah yace ina rantsuwa da taurari da suke haska sama ko ina rantsuwa da sama ina rantsuwa da tauraron da yake fitowa da haske mabayyani ya haske sama wa ma adaraka mattarik Allah ya ce me ya sanar da kai menene at-tariq Allah da kanshi sai ya fassara yace an-najmu thaqib shine wannan tauraro da yake fita da haske yake haska sama duk duhun da sama take da shi waɗansu malamin tafsiri suka ce alif da lamun da ke cikin annajamu thaqib jinsiya ce saboda haka annajamu thaqib taurari da suke haska sama a lokacin da dare yayi Allah ya ce ina rantsuwa da su mun karanta wurare da yawa cikin tafsirin alkur'ani Allah yakan yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa akwai suwa shamsi wa duhaha za mu zo mu yi bayani a kansu wal kamari idza talaha nan baya mun karanta was sama'i zatil buruj Allah yakan rantse da komai idan ya ga daman ya rantse da shi amma kai bawa ba ka da izinin ka rantse da komai in ba Allah ba man kana halifan wali halif billah annabi ya ce wadda zai rantse to ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya yi shiru bawa bayi da hurumi ya rantse da wani abu idan ba Allah ba amma Allah kan rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa ɗaya daga cikin hikimomi da yake tattare da rantsuwa da waɗansu halittu da Allah ke yi shine don jan hankalin bawa zuwa ga yayi nazari bisa wannan abu da Allah ya rantsuwa da shi jama'a mun fahimta idan ya ce wa shamsi wa duhaha ya yi rantsuwa da rana ya yi rantsuwa da hantsi to in za a maka bayani akan hantsi da abin da hantsi ke ɗauke da shi darussa ne na tsawon watanni akwai hikima a ciki ko ba hikima to lokacin da ka ji Allah ya rantse da wani abu hankalinka ya kai kan wannan abun ka yi nazari a kai za ka ga bayyanar ayoyi na Allah ikon Allah abin da ke tabbatar da kaɗaitakar Allah shi kaɗai a cikin bauta bayi da abokin tarayya. Wasama'i wa tsarik wurare da yawa Allah yana rantsuwa da sama. Sama tana daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah wadda idan bawa zai zauna ya yi nazari game da halittar sama zai ga abubuwan da za su sa ya sallama wa Allah. ya sallama wa Allah kasan idan mutum baya bibiyan ayoyin Allah waɗannan al'ayatul kauniya baya nazari da tadabburi a kansu to sai a zo a wayi gari wani harkan technology yana burge ka amma sai ka ga Allah bayi burge ka saboda wancan ka kai hankalinka kai ka kalli abun ya baka mamaki amma ga halittun da suke kewaye da kai wadda Allah ya halitta abun bai zam abin sha'awa ba to kuma dukkan waɗannan halittu ɗaya daga cikin sirrin nusar da kai zuwa gare su shine a nuna maka Allah Allah ne yana daga cikin aya da sama take ɗauke da shi shine girman sama لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس Allah ya ce halittar sammai da ƙasai shi ne mafi girma akan halittar mutane. Duk yadda jirgi zai falfala gudu bai isa ya je ya wuce inda sama ta yi rumfa ba. Akwai aya ko ba aya? idan aka ce bayi ne idan aka ce bayi ne za su yi wannan rumfan har duniyar ta tashi ba za su yi wannan rumfar ba yana daga cikin aya da sama take dauke da shi tsayuwanta ba abin da ya tokare ta la haula wala quwwata illa billah ka duba girmanta ka duba fadinta ka dubi tsayuwarta rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله shine wadda ya daga sama ya tsaye da ita da ita da sauran sammai ba tare da wani gwafa ko ginshiki da ya tokare su ba. Sun mastawa alal arshi, sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wadda ta dace da shi. Wasakar shamsa wal kamar Allah shine ya hore rana da wata tutur haka suke ba wadda ya isa ya baka tarihin faruwar zirga-zirgar rana da wata. Kullun ya jari li ajalin musamman kowannensu na gudana zuwa ga wani ajali ƙayyadadde da Allah ya ajiye mishi yudabbirul amra Allah shi ke tsara abubuwa duk wani al'amari Allah ke tsara shi a mai fasali yayi zai kasance yufassilul ayati shi ke rarrabe ayoyi yayi bayanin su daki daki la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko za ku yi yaqini game da ayoyin ubangijinku jama'a mun fahimta wato ka dubi harkan technology da yadda kake ganin faɗaɗarsa a yanzu ba za a rasa ƙauye da suke rayuwa a ƙauye duk abin da technology ta zo da shi duniya su yanzu ba su amfanin komai idan mace za a fita da ita zuwa asibiti ko wani abu a jaki za a ɗauke ta a fita da ita babu wani abu akwai wani ƙauye ko wani lungu da za a ce suna rayuwa ba wani abu da suke amfana daga waɗannan ayoyi na Allah ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu su rayu babu ruwa ba ko ka ɗauka duk inda ka ga ana shan ruwa ko ana amfani da ruwa gwamnati ne ta samar da ruwa ba haka ba ne suna amfani da rana suna amfani da wata suna amfani da shuke-shuke suna amfani da duk abin da suke amfana idan za a janye na Allah rayuwar ba za ta yi ba amma duk abin da aka janye maka na technology za ka iya rayuwa ko ba shi jama'a mun fahimta? tun kan lissafi ya zo za a fara mota a hau mota za a yi jirgi a hau jirgi aikin hajjin nan akan je a yi a gama kuma a dawo jama'a mun fahimta duka Allah ya samar da waɗannan ayoyi ya samar da waɗannan halittu kuma ya ja hankalin bayi zuwa ga waɗannan halittu domin su yi nazari a kansu khalaqa samawati bighairi amadin tarawna a wani gu yace Allah shi ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki ya rike su ka duba tsayuwar sama duk da sama ba ta da ginshiki amma kafi aminci da saman karta rikito akan saman ɗakinka da yake da ginshiki almuhaiminu ke ka natsu ka yadda ka sallama saman duk da ba ta da ginshiki ba ka fargaba ba ka tsorata kamar yadda kake tsoron dakin da kai a cikin gidanka akwai aya ko ba aya a yadda take sama-sama kuma ba a taɓa samun wata matsala ta same ta ba alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut min tafawut
طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah ya ce, Allazi khalaqa sab'a samawatin ibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah ce ba za ka taba ganin wata matsala a halittar Allah mai rahama ba. A ajiye maka mutum, a ce ka faɗi ta ina ya kamata a yi gyara. Yanzu wayoyi ba ana updating ɗinsu ba? Idan da waɗansu kamfanoni ne suke yin mutane, to da ka samu 'yan 2020 yanzu 'yan 2024 sun fi su kyau saboda an yi update ɗin abubuwan idan aka ajiye ma mutum aka ce ka faɗi gyara a halittarsa me za ka nuna kunnuwansa a cire a nan a ce ka faɗi inda za a sa su su yi kyau ina za ka nuna hancinsa a ce idan an cire hancin a inda yake kai ka faɗi ina za a sa hancin ɗan adam ya fi kyau baka isa ka nuna ba ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Allah ya ce hakika mun halicci ɗan adam a diri mafi kyau diri mafi kyau saboda haka duk yadda ka ga ɗan adam a hakansa yake baka isa ka ga gyara a cikin halittarsa ba kuma ka duba sassan jikin ɗan adam da yadda Allah ya tanade su fatar ƙafarka da kake takawa tun na yaranta ne har yau baka kashe ba saboda ka mota sai ta ci tayoyi da yawa kai kana taka shi don Allah wadda ya yi wannan halittan ya kai ya kawo ko bai kai ba ya kai ya kawo mata rafi kalkin rahmani min tafawut farji ilbasara hal tara min futur Allah ce ka tsaya ka kalli sama da kyau akwai inda kaga wani gu ya tsage? Idan da bene ne aka yi akwai shekarun da za a ce to mutane su daina tsayuwa a kusa da shi. Allah ce sun marji ilbasara karratai ne, Allah ce ka fita ka sake ɗan lallekawa. Yankalibi ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah ce idon ka zai yi tsami ya gaji. Allah ce baka ga matsala a halittar sama ba. haka kuma ba za ka gani a halittar Allah ba. Sama tana ɗauke da ayoyi, manya-manyan ayoyi, wadda bayi idan za su yi tadabburi game da halittar sama, shi yasa wani gusa ka jera cewa inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Allah ce inna fi samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da kasai la'ayatin lil mu'minin akwai ayoyi ga mu'minai ma'ana akwai ababan daukan izna da wa'azi da lura Allah ce ga dukkan mu'min Allah ya ce to ya rantse da sama ya rantse da tauraro ko taurari da suke haska sama Allah sai ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz Allah ya ce kowace rai wannan shine jawabul qasm ba yayi rantsuwa ba to akan me ya rantsi Allah ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ba wata rai Allah ya ce face akwai mala'iku da aka sa su kula da wannan rai tirkashi ba wata rai idan yau an haifa maka jariri shi jaririn akwai mala'ikun da suke canjin aiki wajen kulawa da jaririn kuma turran da aka busa mishi rai a mahaifa akwai mala'ikun da suke kula da shi a mahaifa shi yasa idan mutum ya ce ma da zai bi Allah ba wallahi shi ya ji kunya shi ya ji kunya in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ba wace rai ba wata rai face ran akwai wadda yake kula da ita wajen ba ta tsaro da kariya akwai mai kula da ita wajen me take gudanarwa kowace rai Allah ya ajiye mata masu kula da wannan bangare Allah ya ajiye masu kula da wannan bangare shine wa yursilu alaikum hafaza akwai masu kiyaye duk abinda ɗan adam yake gudanarwa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min معقبات khalfihi من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi akwai waɗansu mala'iku da suke karɓe karɓe wajen kula da ɗan adam gaba gare shi da baya gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce suna canjin duty lokacin sallan asuba da sallan la'asar waɗanda za su karɓi aikin dare lokacin sallar la'asar suke zuwa su karɓi wadda suka karɓe su bayan sallar asuba ya hafazu na homin amrilla suna ba wa ɗan adam kariya bisa umarnin Allah duk abin da kake yin nan yanzu inda mutum zai kwanta ya yi sati yana bacci abinda suke hawa kan matacce ba za su hau kansa ba saboda akwai mala'ikun da suke kulawa da shi amma in mutuwa ya yi daga nan zuwa safiya in ba a kula ba sai ka samu har hancinsa sun cika da waɗansu ƙwari saboda haka lokacin da yake bacci ana kula mishi da kunnensa ana kula mai da hancinsa ana kula mishi da abubuwa da yawa to malam wadda ya ma haka wadda ya ma haka in kace ma ba da ka bi shi ba ai kai kai asara ya hafazunahu min amrillah suna tsare shi su ba shi kariya wani tsautsayi kasada da sauransu saboda ka mutum na rayuwa sai ka samu duk anguwa duk anguwa duk tsautsayi tsautsayi da ake na tsautsayi sai ka samu anguwa guda a shekara goma ba a fasa idon wani ba amma fasa kai an fasa ya fi a kirga ka fahimta? kariyar da aka ba mai ido sai ka ga duka ba ku da wani wadda za a ce wai abu kaza ne ya faru idonsa ya fashe to idan tsautsayin zai zo Allah sai ce su matsa sai su matsa saboda ka rayuwarka ya kamata ka fahimci akwai waɗanda Allah ya sa su kula da kai su baka tsaro daga abubuwa ta yawan gaske saboda ka adadin karaya ya fi adadin fashewan ido adadin fashewan kai ya fi adadin fashewan ido saboda waɗannan sun fi sauƙi a kan wancan to shi Allah haka yake duk abin da zai fi amfanar ku to wannan abun sai Allah ya fi sauƙaƙe muku shi jama'a mun fahimta ai yanzu duk tsadan fetur da amfanin fetur ya kai ruwa ne to Allah sai sauƙaƙe ruwan ya fi fetur ɗin arha tare da ruwan ya fi fetur ɗin amfani kuma an fi bukatarsa yadda ake shan mai aka ce ma ruwa ma haka da a je a sha a gidan mai zai shawo to shi ɗan adam in ya samar da abin da ya samar abin da ya fi amfani sai ya fi tsada Allah kuma abin da ya fi amfani sai ya fi ara yanzu shi kuma ruwan duk amfanin ruwa ya kai wannan iska na oxygen da muke sha amfani to ita kuma sai tafi ruwa am- sai tafi ruwa ara jama'a mun fahimta domin ruwa in ya takure aka rasa zaka iya kai gobe da safe zuwa yamma ana yaya za a yi kafin a samu amma iskar da zaka sheka ba za a kai awa ɗaya a zauna lafiya ba to Allah sai ya sauƙaƙe iskar ta yi araha sama da arahan da ruwa ke da shi sai ya sauƙaƙe ruwa ya yi araha sama da ruwan saboda yadda fetur yake walwala a tsakanin mutane jama'a muna fahimta to yanzu in ka ce ba da ka yi Allah ba ba da ka bi shi ba ai kai- kai kai ka ji kunya kai ka ji kunya to waɗannan ababa suratul tariq take ta fito da su wa bai in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sannan yana daga cikin abin da Allah ya tanadar ma ɗan adam shine duk kuma aikin da zai aikata akwai mala'ikun da suke kula da wannan aikin la ilaha illallah idan ka yi ashar suna ji idan ka kunna sigari suna nan idan ka kunna wiwinka suna nan in ka shiga ɗakin karuwa suna nan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون wa inna alaikum lahafizin Allah yace tattare da ku akwai waɗansu masu kiyaye ayyukanku kiraman katibin suna da daraja Allah ce kuma marubuta suna rubuce duk ayyukan da kuke aikatawa ya'lamuna ma taf'alun sun san duk abin da kuke yi an ɗora musu su zo da rahoto na abubuwa biyu me kai me kace shine ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka duk furucin da ɗan adam zai yi waɗannan mala'iku suna cafe wannan furucin suna rubuce shi wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur
وكل صغير وكبير مستقر وكل شيء فعلوه في الزبر duk abinda bayi suka aikata yana rubuce a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk wani karami da babba yana rubuce sadara sadara layi layi an rubuce an ajiye shi to suna lura da ayyukan duk abin da kake yi karka daga hankalinka ka sani Allah na kallon ka duk abin da kake kuma ya sa a rubuta wannan abin da kake aikatawan furucinka da kuma aikinka in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowace rai kowace rai akwai wadda aka wakilta ya kiyaye wannan ran ta hanyar ba ta tsaro da kariya da kuma kiyaye abin da wannan rai take aikatawa kowa yana da waɗannan mala'iku da suke rubuta ayyukansa kowa yana da mala'ikun da suke rubuta ayyukansu kowa yana da mala'ikun da suke rubuta ayyukansu aikin da Allah ya ba su ke su zo mishi da abin da kai da abin da kaci furucinka da aikinka in kullu nafsin lamma alaiha hafiz Allah ya rantse ya ce kowace rai akwai mai lura da ita akwai mai kiyaye abinda take gudanarwa kowa Allah ya sanya mishi waɗannan mala'iku su kula in kullu nafsin lamma alaiha hafiz shi yasa mafi girman abinda yana daga cikin mafiya girman abinda ɗan adam zai gani ya ɗaga mishi hankali ranar alkiyama shi ne ayyukan da ya aikata ya gansu a rubuce ya gansu a rubuce ba wai shaidu su je su ba da shaida ba kawai ya gansu a rubuce wa wudi alkitab fataral mujrimi na mushfiki na mimma fi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لوكتين دا أكا بجرر ومجرمي مجرمي ما سليفي تكدون أيوكاسو zai tsaya ya kalla akwai ɓangaren da a hasahullahu wa nasu shi ya manta da wannan abun amma yana rubuce ka tuna yanzu abubuwan da suka faru da kai lokacin kana secondary school da yawa ka manta wallahi duk suna rubuce yaran da ka ci zalinsu wadda ka kwace wa sabulunsa wadda ka sa shi tsallan kwado bisa zalunci duk abin da ka yi Allah ya ce a hasakun lafi wani su Allah ya kiyaye abin Allah ce su kuma sun manta to lokacin da zai ga abin da ke cikin littafin sai ce ya wailata na mali hadar kitab kai canmu me ke ga wannan littafi ma'ana wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami da babban laifi ba face duka ya zo da su daki daki wa wajadu ma amilu hadira Allah ce za su samu abin da suka aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba ya zalunta kowa to wannan wa'azi ne gabawa ya san duk abin da yake yi wannan abin ana kiyaye shi ana rubuce shi ya sani kuma Allah ya mai ni'ima ya mai falala ta hanyar bashi kariya daga abubuwa daban-daban idan ba don horewan Allah ba kana ganin mutum ya isa ya je ta sabu jimi a gaba ya ce zai kai shi kwata? ka kalle shi da kyau ka ga sa'an a sa shi a gaba a kai shi kwata ne horewa ne na Allah yaro ƙarami guda ɗaya sai ya kaɗa guda ɗari ya tafi da su Allah ya nuna maka ya maka ya maka abubuwa da yawa da suka shafi rayuwarka horewa ne na Allah da barbarunka ba za su iya sarrafa maka waɗannan abubuwan ba in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sai Allah ya ce فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر Allah ya ce falyanziril insanu falyanziril insanu mimma khuliqa Allah ya ce dan adam yayi nazari daga me aka halicce shi ya zauna yayi nazari ya ga abin da aka halicce shi da shi khuliqa mimma in dafiqe Allah ya ce an halicci dan adam ne daga wani ruwa mai tunkuɗan juna zuwa mahaifa shine ruwan maniyi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib wanda yake fitowa daga ƙashin bayan ɗan adam da ƙasusuwan ƙirjinsa waɗansu malamai suka ce ta nan yake gangarowa kafin ya sauka jama'a mun fahimta Allah ce ɗan adam yayi nazari yayi nazari kan abinda aka halicce shi da shi ka zauna ka yi nazari akan shi mani wadda da shi ne aka sarrafa aka halice ka Allah ce ka yi nazari a kai ba ana so a ja hankalinka zuwa ga ikon Allah ba a ja hankalinka zuwa ga abin da zai nuna maka allantakan Allah ya nuna maka Allah shi kadai ya cancanta a kadaita shi da bauta falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiqo Allah ce an halicci ɗan adam ne daga mani shi ba daga dutse aka yi ɗan adam ba ba da ice aka yi ɗan adam ba ba da wani ma'adini aka yi ɗan adam ba Allah ce da mani aka halicci ɗan adam wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah kan ba da wannan asamin wa bayi wato in kana so ka fahimci addininka ka natsu da addininka ka samu ƙarfin gwiwa wajen bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya ka dinga bibiyan alƙur'ani da ma'anoninsa ka dinga nazari shine tadabburi game da maganganun da Allah ya yi na shiryas da kai a cikin alƙur'ani a suratul waƙiya ya ce afara aitun matumnun أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Allah ya ce a fara'aitun matun nun, Allah ya ce ku bar labari game da maniyi da kuke zuba shi a cikin mahaifa. Allah ce ku tsaya ku kalle shi ku yi nazari a kansa, a antum ta hulukunahu am nahanul khaliqun Allah ce ku kuke kirkirarsa Allah ce ko mu muka halicce shi Allah ce ku zauna ku yi nazari haka za ka ga mutum mawadaci mai komai da ake bukata a rayuwar duniya yana da shi sai ya haifi ɗansa mummuna mai katon kai saboda bayi bai isa ya yi ɗan irin yadda yake so ba jama'a mun fahimta haka Allah ya ga dama ya halicce shi da katon kansa to katon kan ma aya ne da wa'azi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi doka akan zagin halittar Allah laifi ne sabon Allah ne a ce kafan wane kamar muciya galibi iyaye mata suna wannan zage-zagen ba a zagin halittar Allah annabi ya ce zagin yakan koma zuwa ga Allah domin in kaga bai yi ba to ai ba shi ya yi kansa ba shi ma kan haka ya gani to kowa yadda ka ganshin nan duk matsayin mahaifinsa duk matsayin mahaifansa haka kawai suka ganshi Allah ce saboda ni ne nake halittar maniyin Allah ce ba ku ba inda ku ne to ai kowa sai je a mishi product ɗinsa na musamman a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun Allah ce ku kuke halitta kuke kirkiran maniyi Allah ya ce ko ni da aka je gaba sai ya ce afara aitumul ma'allazi tashrabun
تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Allah ce a fara'aitumul ma'allari ta shirabun Allah ce ta kubar labari game da ruwan da kuke sha duk yadda duniya ta ci gaba a harkar technology har yanzu ba da ruwan Allah ake amfani. Eh, Allah ya ce, To, ku ban labari game da ruwa da kuke sha, a antum an zaltumuhu minal muzni, shin ku kuke saukar da shi daga cikin girgije, am na hannun munzilun ko mu muke saukarwa, launa sha'u. Allah ya ce, Inda mun ga dama, ja'alnahu ujajan, Allah ce sai mu sa ruwan ya zan mai tsananin zartsi ba zai shawu ba. ba zai yiwu a yi komai da shi ba Allah ce inda mun ga dama haka damu yi shi amma sai ya yi shi mai daɗin sha ja'alnahu ujajan falaula tashkurun Allah ce to don me yasa ba za ku dinga godiya ba jama'a muna fahimta Allah ce ku yi nazari game da ruwa da kuke sha wannan ruwa da kaga ake tonowa a ƙasa duk abin da za a yi na saman Allah ya taskance shi وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر الله ce mun saukar da ruwa daga sama Allah ce kuma mun saukar da shi gwargwadon maslaha baka jin mutanen mu sai su ce an yi ruwa kaman da bakin ƙwarya ƙarya ne ai in an yi kaman da bakin ƙwarya kowa ya tashi a aiki Allah ya ce bi kadarin mun saukar da ruwan ne gwargwadon maslaha yaya za a yi a mora Allah ya ce sai muka saukar da shi bisa tsarin yadda za a more shi fa askannahu fil ardi Allah ya ce kuma sai muka taskance muku shi a ƙasa in ma ba na saman za ku tono a ƙasa ku yi amfani da shi sai ce wa inna ala zahabin bihi lakadirun Allah ce kuma mu tafiyar da shi a wayi gari sama da ƙasa ba ruwa Allah ce muna da iko ko ba zai iya ba zai iya wannan duka ayoyin Allah ne kuma da wannan kuke rayuwa da wannan kuke rayuwa rijiyoyinku akwai ruwa ruwan sama ba a daina yi ba ruwan famfo ne kawai amma ana azabtar da ku a kansa to in Allah ya janya nashi ai a wani ku haka yace qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran Allah ce ku bar labari idan kuka wayi gari ruwan da kuke amfani da shi gaba ɗaya ya kafe babu babu shi ma na famfon aina Allah ne ake dan sarrafa shi ko to idan ya kafe fa manya atikum bima imma'in Allah ya ce ku gaya mun gunwa za ku je ya sake ba ku ruwa mai gudana wadda za ku yi amfani da shi akwai babu to jama'a duk waɗannan Allah na, wa, na mana wa'azi ne da waɗannan abubuwan saboda ka gane shi Allah ya riga ya ma komai Allah ya riga ya ma komai Allah ya ma komai duk abin da ɗan adam ke bukata shine wa atakum min kulli shay'in آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah ya ce duk abin da rayuwarku take bukata Allah ya ce na baku abin da Allah ke bin mu bashi shine mu kadaita shi da bauta shi kadai ba abokin tarayya to yace inda na ga dama sai in sanya ruwan da duk za ku sha ya zama ruwa mai zartsi yadda ba zai shawo ba sai ya sake cewa a fara'aitun mata harusun Allah ya ce ku bar labari game da abin da kuke nomawa Allah ke ku bar labarin abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
law nasha'u لو نشاء laj'alnahu hutaman لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Allah ya ce to mu dawo kan abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ya ce ku kuke tsirar da shi ko mu muke tsirar da shi jama'a mun fahimta duk dabaranka duk fasaharka duk technologin ka in ka shuka iri sai dai addu'a duk dabaranka sai ya fito kafin nan Allah ya ce eh ai ka sai Allah ya ce wa yake tsirar da shi da feshi da komai sai ka jira idan aka jefa irin a cikin ƙasa duk ta yadda ka hantsila shi Allah zai daidaita shi yadda zai so ba za a ce in ka je shuka sai ka yi seti ka sa shi kafin ya tsiro ba in kan hancin ne ya yi ƙasa sama zai fito in ma ta ƙasa ya zauna sama zai fito Allah ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ce ku kuke tsirar da shi ko mu muke tsirar da shi akwai wa'azi a ciki ko babu akwai to yaushe za a ce ka bi Allah bayan wannan ni'imomi da ba za su irgu ba sannan ka dinga sanyin jiki launa sha'u Allah ce inda mun ga dama laja'alnahu hutaman sai mu mai da duk abin da kuka shuka ya zama lalatacce karmami duk abin da ya tsiro ba zai ba da ɗa ba ba zai ba da amfani ba in yayi ganye sai ya bushe ya lalace fazaltum tafakkahun Allah ce sai dai ku zauna kuna mamaki kuna lissafin abin da kuka kashe to idan Allah ya ki tsirarwan akwai wani minista da za a sa wadda shi zai sa amfanin ya tsiro eh to duk irin waɗannan ayoyi doctor akwai wadda wallahi ko magana ake yi abi Allah ya ransa ya ɓaci baya so irin wannan magana a sai an bi Allah abubuwa shi haushe yake ji eh shi kawai duniya to duniyar kuma in dai a Najeriya ne mai kamora a duniya saboda Allah in dai duniya kake so ka buga kuma a Najeriya kake wace duniya ka buga ka faɗi inda yanzu za mu tashi a karatun nan ka sa mai a motarka ka tinkari wata jiha daga wata jiha hankalinka a kwance ina ne babu ina ne to a haka ba su so a yi maganan a abi Allah a a kaza kaza kaza irin wannan a ransa ba yi so ba yi so Allah kuma gwanda ka sake jiki kawai ka bi shi wallahi malam ka sake jiki ka bi Allah shi ne zaman ka lafiya wato dalilin da ya sa wa'azi na alƙur'ani da sunna ya fi rinjaye a kan maganar lahira saboda can ne ake rayuwa na har abada nan sama-sama ne nan sama-sama ne kamar yaro ne idan aka tashi aka sashi a makaranta doctor sai kaga an yi engaging yaron in an je a yi lesson a yi kaza a yi kaza ai rayuwar duniyan ba yawo anguwa ne rayuwar duniyan ba to wannan ilimi da zai je ya nemo an yadda shi zai taimake shi a rayuwa sai ka samu duk lokacinsa an mamaye in ya je ya yi karatu an tashi a sake zama a yi lesson wani ma a biyo shi gida ya yi lesson in ya dawo ya tafi islamiya ya je kun fahimci magana inda za a bar shi ya ta yawo a gari ai bata lokacinsa zai yi to saboda duniyar shekara 60 ne zuwa 70 haka annabi ya ce a amaru ummati ma baina 60 ila 70 annabi ya ce shekarun da Allah ya ɗiba ma al'ummata daga shekara 60 ne zuwa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik annabi ya ce mafi kaɗan ne suke ƙetare haka inda za a rufe ƙofar masallacin nan a ɗauki sunayenmu kowa da adireshinsa a ajiye kaɗan ne da su haura shekara saba'in ‘yan kaɗan ne duk sauran a wannan shekarun da su mutu kuma ka kalli rayuwarka da kyau kai a ce ɗiba makanka ƙara makanka kana ganin shekara nawa da ka ƙara kai ƙara makanka tsakaninka da Allah kai kana ganin nawa da ka ƙara ka ƙara makanka da kanka so a wannan shekaru kuma baka tsaya kayi addini ba a wannan shekaru baka tsaya kayi abin da ya dace ba ai ka zalunci kanka ai ka zalunci kanka ai ka zalunci kanka jama'a mun fahimta Allah ya ce to bangaren abinci ma Allah ya ce ni nake baku abinci kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Allah ya ce duka ba ku da abinci manyan wata ne ba inda za ku sa kanku ku nemi abinci Allah ya ce sai na ciyar da ku Allah ya ce ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku to irin wannan jan hankali Allah wurare da yawa a ƙur'ani sai ya ja hankalinku sai ya ce ku kalli abu kaza ku bar labari yanzu wannan abun idan na rike shi wa zai baku sai ka zauna ka yi tunani waye zai bayar kuma tsakaninka da Allah ka kalli waye zai bayar banda Allah ba wadda zai ba da wannan abu ba wadda zai ba da wannan abu to shine Allah ya ce falyanzuril insanu mimma kulika dan adam yayi nazari yayi dubi zuwa ga abin da aka halice shi a wata sura kuma yace falyanzuril insanu ila ta'ami فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم to nan ma da Allah ya ja hankalin bayi su yi dubi zuwa ga abincin da suke ci sai ya ba da labari daki-daki tun daga saukar ruwan sama har yadda abincin yake fitowa har kuma yadda yake zama rayuwarsu da dabbobinsu duk kuma abin da Allah ya ambata ya ja hankalinka ka yi nazarin nan za ka ga tun daga farkonsa har ƙarshensa ba hannun wani a ciki in ba Allah ba kaga Allah ya ma komai Allah ya ma komai to dukkan irin waɗannan ayoyi ‘yan uwa masu albarka Allah na jan hankalin bayansa ne ya yi musu wa'azi ya nuna musu shine ubangijinsu shine abin bautarsu shine allansu su kaɗaita shi da bauta domin akwai abin da ya musu tanadi a lahira sama da wannan tanadi da yanzu muke ambatawa da aka musu a rayuwar duniya sama da wannan tanadi da aka musu a rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya ce innahu ala raji'ihi laqadir sannan Allah mai iko ne akan dawo da bawa akan wannan rayuwar bayan an halice shi daga mani ya zo ya rayu ya mutu to innahu ala raji'ihi laqadir sannan Allah mai iko ne akan tayar da shi zuwa ga sabuwar rayuwa eh duk abin da muke yin nan za mu mutu kuma da mu tashi da mu mutu kuma da mu tashi to idan aka yi wannan tashin to kuma an tashi kenan ko a daɗin rai ko a ɓacin Allah ya sa mu tashi cikin alkhairi Allah ya sa mu tashi cikin alkhairi dabbobi ne su ana tashin su za a rufe chapters amma kai da ka gankan nan ka zo kenan ka zo kenan wanda ka shirya ma yadda za ka yi rayuwa cikin aminci wanda ka shirya ma yadda za ka yi rayuwa cikin aminci wanda ka shirya ma yadda za ka yi rayuwa cikin aminci yadda muka faɗa nan shekaru 60 ne 70 nan fa ka sha mai kenan ka sha ruwa kenan 60 ne zuwa 70 lahira kuma har abada ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ba ne har abada ne ba ran da za a ce kai baka nan babu shi to wannan ya sa wa'azin ƙur'ani sai ya karkata wajen yaya za ka mori waccan rayuwa ɗin ta har abada amma duniya idan ka tsaya kai abin da ya dace duk yadda talauci ta addabe ka in ka mutu ba dole ta rabu da kai ba shi kenan to amma lahira in ta ɓaci ɓaci ne mafi munin ɓaci ɓaci ne mafi munin ɓaci to innahu ala raja'ihi laqadir Allah kuma zai sake dawo da ɗan adam kan wannan doron rayuwa sai kuma a sake sabuwa daga farko a sake ta daga farko kuma duk abin da aka yi mu'amala da shi a nan ya gushe idan alaƙa ce alaƙa ce sabuwa da za a faro ta cikin alkai saboda haka akwai tashi bayan mutuwa akwai tashi bayan mutuwa duk waɗannan mutane da ake kai su makabarta a bisne Allah zai tashe su kai ma zaka mutu Allah zai tashe innahu ala raji'i laqadir eh wa yastanbi'unaka a haqqun hu
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين Allah ya ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu Allah ya ce suna tambayarka game da alkiyama abubuwan da aka faɗa zai faru baki ɗayansu a haƙun hu wai wannan abun gaskiya ne kul Allah ya ce i ka ce musu e wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaqqun gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ko kuma ba masu iya tserewa ko gagaran a cin muku bane Allah ce ka rantse ka ce musu za a yi wallahi da a yi tashin alkiyama kuma wannan gangami da za a yi na alkiyama sakamako ne kawai sakamako ne Ba duk wani abu da ka zo kake rufa-rufansa shi ne ayan da za mu tashi nan gaba insha Allah sati mai zuwa yau mutu bulan sarai duk wani abu da muke yi din nan kana bata lokacinka in ba don Allah kake ba kana bata lokacinka wallahi da a fito da abun darara in wani abu kake nufi na rayuwar duniya wallahi da a fito da shi za a fito da shi duk wani abu da yake ake ɓoye-ɓoyensa kana ɓoye-ɓoyensa ne an to amma wa'azi mai kyau shine idan ka ji sai ka ɗauki miƙati shi kuma Allah daga cikin rahamarsa in ka gyara abin ya wuce kenan wallahi malam abin ya wuce ke malam banda Allah wa zai maka haka za'amal ladina kafaru allan yub'asu الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'asu kafirai sun riya cewa ba za a tada su ba qul bala wa rabbi latub'athunna Allah ya ce kace musu tabbas za a tada ku ina rantsuwa da ubangijina latubu a sunna za a tada ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan a baku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir Allah ce kuma wannan mai sauki ne abin Allah yadda kaga ake ta maganan nan wallahi malam kafin ka yi aune wallahi sai ka ganka kawai a kwance a kabarinka kafin ka yi aune haka Allah ya ce wa ma amuru sa'ati illa kalamhi Allah ya ce fa du maganin lahira lahira da ake yin nan wa ma amru sa'ati Allah ya ce al'amarin alkiyama bai kasance ba illa kalamhil basari face kamar kyaftawar ido au huwa aqrab au dinnan bi ma'ana wa huwa aqrab Allah ya ce wallahi bai kai kyaftawar ido bai kai kyaftawar ido ba duk wannan labarin da ake bayan haka kawai da ka ga sahu ya biyo kanka hisabi ya iso kanka to amma mai ankara shi ke ankara kullum muna maimaitawa duk makabartun nan da suka cika ake bude sabbi akwai wadda ya yi bankwana da mutanen anguwansu ne je kwanta a wajen haka ne wani ya fita ne ya yi bankwana da iyalansa yaran suna baba sai ka dawo shi kenan bai dawo ba inda aka rabu kenan sai ka dawo wani ya fita ne zai tafi sari aka dawo da shi kudin aka cire su a aljihunsa aka sa su a gado a haka kai ma za ka tafi ka ɗauka za a kawo ma takarda ne a ce maka saura sati biyu bare ka kikkinsa da sauransu kikkinsawan kenan yanzu ka kikkinsa amma wai in ka biye waɗannan abubuwa da suke faruwa to malam za ka ɓata lokacinka yawa kai ka bar najeriya ba ta gyaru ba kuma can ma ba ka gyara ba haka ne ka bar nan bai gyaru ba kuma can ma bai gyaru ba haka ne wallahi malam ka dinga muntsunan jikinka duk yadda ake ta duniya ka tuna bukatarka da lahira ya fi duniya duk yadda za ka yi jijiyan wuya a kan duniya wallahi jijiyar wuyanka a kan lahira ya fi yanzu waɗanda yau aka kwashe su aka kai su makabarta yau waɗansu sun mutu ko ba su mutu ba to yanzu shi kenan su ba sun bar mu da najeriya ba ba shi kenan ba su yanzu da suke kwance duk abin da zai kasance su ai sun yi gaba abinsu da yawa Allah kan karɓi rayukan mutane ne da yawa Allah kan karɓi rayukan mutanenmu ne wala don ya hutar da su e mustarihun au mustarahun minu annabi ya ce duk inda ka gagawa ko ya huta ko an huta da shi e akwai wadda wallahi in ya mutu Najeriya sai ta ji daɗi saboda an huta da shi akwai wadda in ya mutu haka annabi ya ce annabi ya ce da duwatsu da itatuwa da dabbobi akwai wadda in ya mutu sukan huta ne suna nan waɗansu su suka addabi ƙasar su suka addabi jihar su suka addabi ƙananan hukumomin har itatuwa in sun mutu waɗannan itatuwan sai sun ji daɗi saboda hutu da waɗannan miyagun mutane to akwai waɗanda kuma in sun mutu su kuma annabi ya ce sun huta Allah ai yace ran da Fir'auna da Hamana suka mutu fama bakat alaihimus sama'u wal ardu Allah yace ran da Fir'auna ya mutu da Hamana da dukkan mutanensu Allah yace fama bakat alaihimus sama'u wal ardu Allah yace sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwansu ba suna kuka ko ba sa kuka suna yi Allah ce to ba su yi kukan mutuwan fir'auna ba ba su yi kukan mutuwan hamana ba da dukkan mujurman da suke tare da su to haka bayin Allah su kuma in suka mutu ababan da suke hulɗa da su sukan yi kukan mutuwansu Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana anan sai wani satin Allah ya kai mu sai mu dora muna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyawu da kuma sifofinsa mafiya ɗaukaka Allah ubangiji ya daidaita al'amuranmu Allah ya shirya da mu ya shirya su mana da zuriyarmu Allah ya kyautata mana ƙasarmu Allah ya kyautata mana shugabanninmu Allah ya tabbatar mana da aminci Allah ya tabbatar mana da aminci Allah ya tabbatar mana da aminci a cikin ƙasar mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik